Da nan, ina, ina nan. Ai, daga nan mm, wai da kika tashi daga da kuka tashi za ku sakkwato mm.
da kika ga man na ce wai fa- sarkin tafiya ya yi kafin a buɗe ƙofar nan ko da aka zo da turawa
Baya nan.
ai baya nan Mun tafi, a'a mun tafi turawa sai suka taho daga baya.
ta Mu kuma mun riga mun nausa. Ko an wuta guda ne ne sai suka biyo bayan sarki. Suka zo suka iske ƙyaure din na da rufe. Ƙofa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ƙofa goma sha uku ta birnin Kano da ƙofar ruwa. Suka iske a rufe. Suka tara suka tara ta ƙisa ruwa suka yi al'adarsu. Ƙofa sai ta buɗe.
ko harbe ƙofar suka sai yawa sani abinsu sai suka shigo ta nan ƙofar nasarawa da suka shigo tinka-tinka ba su zame ko ina ba in gaya mutu sai sauran nan na ƙofar kudu sai sai tsakar gidan sarki kan daɗe wannan kan daɓe a aka ce aka ce ga turawa nan sun shigo na ciki suka ruguguwa suka fita a nan aka kashe sarkin shanu bagware shi aka baiwa amanar gidan sarkin shanu Mm, bari mm, bagwari ne ya sunan shi dai ne mm. To kin ji. Ga inda sarki yake fadanci ga hanyar da za a fita waje ga kofar shamakin dawakai. To a nan ko suka yi faɗa da baturen ne sarkin shanin ya kashe baturen. Su kuma da suka taho daga can cikin gida tinka tinka tinka tinka sai ga su. Suka zo suka iske kan uwansu.
ya mutu sun kashe shi
sai suka ɗauki bindiga sai suka buga mu sarkin shanu sai sar- sarkin shanu sai ya faɗi sai kuma ba su da jama'a kuma ta yi ta fita ta yi ta fita ta yi ta fita aka fita aka gudu aka bar gida misali da sai suka ta shigowa su kuma har ila yau ba su zauna a ko'ina ba aka ce Eh.
zama ba na nan eh labari ake bayarwa a gidan kano suka zauna a nan cikin gida Eh, kan is- sun iske tsoro mai duhu sai su- a tsara kofa nan a tsara kofa nan a ga haske don ba Eh, ba ta sa- zama cikin duhu eh Mm.
haka ne kin ga ɗakunan gidan sarki waje ne ko goma ne duk da kurakurai gaya miki kowanne suka je soja sai su buga bindiga su buga bindiga su wuta ga ta nan ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta kama gidan kano inda aka ce inda mata ke haihuwa kan gadon ƙasa sai a hura wuta sai a ƙone a huda gidan nan kurmus yake to sai sarki dai ina can ya tafi ya tafi garin gaida sarkin musulmi wanda ya fi bi- ya tafi bima bima sarkin musulmi wanda ya tafi bima eh eh na ji madalla uwa ta sa ita kuma tana can gama basakwaciya ce eh eh uwar sarki ali eh basakwaciya ce haka ne madalla sa'idin nan mu ma muka gaishe ta to da muka gama
kun Aka- ganta ya eh, kun ganta kunya kunya ta da Bulangi ma da suka je garin nan sai ta bata fito ba, sai ta aiko tana ansawa. Sai aka ce ballantana mu kwarakwarai, ci ne ku mu muka zama muka aika aka gaishe ta. Sarki da ya shirya muka fito.
kunya take ji Mm, Kunya da.
kunya dan Ko da na yanzu tsakar gidan ba abin ne ya lalace yanzu ba. Bawan ɗan kama kana faɗan sunansa ne. Mm.
to ai ba bawan yanzu A'a, a'a, asalin da ne ka ki faɗa. Mm, Da dai.
ni na ce mu yanzu ba bayan Ba shi isa san hana bauta.
tura sun hana Ana zauna lafiya.
Mm, gara koya gara da aka hana ko A'a to yau kuma. To shi kenan fa
ni dai gara da aka hana sai muka taho. Za ki bauta ne da aka hana.
a na shi na ko a zo a sake sace ni A'a.
a kai ni wani guri A'a.
in ba zan ba An bai kawo ba asunan ake huhu ba yaƙi ake ba ya ai bauta ko ba a yaƙi duk yanzu na karanta a cikin littafin sarki duku in in ya ɗebo bayi maza da mata sai a dinga buɗa a garin ana ya ɗebo bayi ya rarraba Yau ai in an je yakin su su ɗebi na su su ɗebi namu. Mu mu mu kuma ɗebo mu ɗebi nasu su kashe namu mu kuma mu kashe nasu. Haka ake yi.
haka Ba ake ce ka aka ce wata riga.
amma ba a kashe mace wai ko sai da ta zama wata ƙasa tana zuba ruwa har ta zama ƙasar da za ta gudu.
Mm, Sai dai ɗan namiji ne take goyo sai a ɗauke shi.
a ɗauke namijin A- A a harbe shi. Ko ko a taho da shi a, ya rabu da uwar shi kenan ita ba za a kashe ta ba, neman shi raba.
Mu da ma abokan gabar mun din Kano gari uku ne.
wuce Kin ga Ningi,
ya ga ba kuwa Ningi ta zo daga can Kano suke nema.
Wa'annan ƴan kullum.
Kin ga Warje Ba a kan duwatsu suke. Birnin Kano take nema.
a- Kan an yi an yi an gama. Sannan da magaran ta moto.
Ba Kin ga gari uku abokan gabar mun Kano ne. To kin je. To.
tana ɗauka Ko an taɓa kama ta daba To ta irin nan da muka taso daga wurin uwa ta sa a wurin take. Tagayen shehu ɗan hodiyo su suka haifi uwa ta a kashe. To da muka taso daga wurin sai sai muka zo birnin goga. Goga ita ta goge mu. Muna zau- muna zaune a goga.
Eh, Muna bin nan muna nan muna nan muna nan.
daga nan da kuka tashi ba ku zanna ba ku tsaya ko ina ba ya sai binin goga ko ko kuna tsayawa nan kwana Ba nan ba nan daga nan garin ba. Daga Sokoto nake da ke.
ayo daga sakkwato Yankin Sokoto nake nake.
to Muka taso daga gurin uwa ta sa a wurin.
eh da muka taso sai muka nufi birnin goga muka shige tabbato muka nufi birnin goga muke zaune to
to a nan fa sarki ya yi shiri ya yi niyya ta tako menene abin nan ne haka ne sai shi za a gaya maka ne a'a Hmm.
ba dama
da ya tashi sai ya fita ya sami neman kaya a kyankyan dai a ce rigar me yake yi mu za ku ɗamin yawa mu ba shi kuɗi waɗanda ya ɗiba ya tafi da su shi kuma da ya tashi ya ƙetare kogin goga sannan ba ruwa rare ne aka ce ya hau doki ya tafi ya zo ina neman hanya wai da gidansa na santambul binnin santambul ya sai gida fa ya ce mu nemi gida tun da wuri shi za shi bi allah bai yi ba ya sa bawansa a cikin babannin nan bagarbare ya ba shi abinci aka girka gida to yana neman zai tafi wanda bai san guri ba Mm. ina za ka gane haihuwar birnin kano ne zai to shi ke nan sai ya tambaya gobirawa ta waye gobirawa ta waye ya tambaya
haka za ta yi. Binda, haka, binda, binda.
sai ya tambayi goburawa ta waye ina ne hanya eh su ko goburawa suka ce sai mu nemi yaro ka saka shi a gaba ya nuna maka hanya ina gaba kana biye da shi ya nuna maka hanya amma tafi soranta ka zanna mu nemo yaro ya ce to sarki ya tafi ya je ya zauna madalla ashe turawa sun zo gurin gobarawan nan suka tambaye su suka tambaye gobarawa ina sarki mai sango yake shi ne mai sango eh eh alo mai sango Mm. to shi kenan sai gobarawa suka ce eh mun sun san yadda yake amma ba za mu ya gan mu mu gan shi ba kada su ce mu muka cinna ku Eh muka kai ku gurin su.
yanzu sai mu je daga nesa sai mu yi muku haka inda yake Ai dai su kwa gane Allah sarki.
tura suna biye da su sai gobara sai suka yaka inda sarki yake adalla sai suka taho suka yi tafiyar su
Su ku sai su turawa sai suka shiga sai suka iske sarki a tsaye. yadda fa aka ce ba gani ne da Eh ido na ba.
ba shakka.
Madalla. sai suka ce tashi sai sarki ya tashi suka su tashi a gaba ko mota su shiga ne suka koma birnin sokoto Da shi.
da shi sokotawa suka wuyi wuyi wuyi mai doki kamar dubu Yau ga shi.
yana biye da shi ba a san irinsa ba sai an ga laima can tukuna tana haka tana haka irin leman na haka a sai inda laima take a ne yau ga shi yana tafa a ƙasa suna da kuka to wato jika ne gare su Mhm. Jikansu ne.
Mm. Sarki- yajin wuta sarkin musulmi ne ba mu je karo uwa ta sa Haka ne fa.
saudatu Saudatu.
Eh.
Kamar- Eh.
Daga ta Saudi daga to Saudi.
kenan mm yau sa irin nan sai wai suka taho da shi mu ko da muka tashi daga birnin goga din sai muka daidai hanya jama'a suka ci wazira a mada kai musulman allah duka doki ya fi dubu da na ƙasa da na mene ne wannan duka ke karanta ko wannan ke
Sai kuka tsakanin kwatar kwashi a nan muka kwana garin bakin daji muka kwana a nan da garin allah ya waye muka muka wanke idanu muka yi sallah muka yi sallah muka ci abinci aka kawo raƙuma muka taka muka hau kowa ya zauna mu biyar mata.
eh aka raƙumi madalla aka tashi raƙuma masu jan akala suna jan akala walaha ta yi sai sai wazira amadu yake lokaci ya yi musauka mai sallah walaha turawa sun sun tsare kogi suna daga cikin kogi hakan nan ga ruwa suka sa mutum mutumi a bakin kogi Suka ɗan- mutum mutumi To na suka ɗanɗana bindiga a jikin mutum mutumin nan sojawa don.
suna bin mutum mutumin nan suna daga bayansu sun jera su kuma kamar hotel wani Ah.
sa'ilin nan mu mun riga mun shige ta kwatarkwashe daga dutse sai dutse dajin allah dare ya yi kwankwanan dare ga su nan kamar taurari ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan asalin bilbilbilbilbilbil ga su kimina tafiye
Mai rai ya- shi zai mai tsawon rai shi zai gawo. Ko?
To, sa'irin nan da jama'a ta tashi, ko sanda ne da kai sai ka jefar. In rataya ne da kai ka jefar. Ku yanki masu raga alkaki ne na kiyake mai kai abinci dai sai ka yi pus ta kanka kake yi. Ko za ka kai ko ba za ka kai ba. Duk aka Za a je a kai, kai duk ku yanzan nan ta gidan Kano duk suka zubar da kayansu. Maza kuma duk suka zubar da lafiyarsu. Da suka tashi za su tafi. Madalla soja wannan sai suka saka musu bindiga fufus fufus fufus fufus fufus na kan doki ya jirkito na kan doki ya jirkito na kasa ya faɗin da ya muke wannan gode wanda dai a haƙa rami a saka mutum a rufe sai dai a fafe a fafe a riƙa laftawa ɗan adam da yawa yake Wa kashe su. Turawa.
turawa suka sa sojawa Oh, su su.
babin babin su suka yi ba har Eh.
saboda Eh, fa.
suka bi mai sango Mm.
Mm. to Shi ne yakin basasa? Ah. Kila shi ne ko ya dela.
yau larabar kano da mai sango ya shigo Ran laraba ne.
Eh, laraba da laraba aka yi yakin. Mm.
Ita ce ake cewa laraba Mm, kano.
Laraban Kano. Mm.
Sallah.
To, Ku ko kuna ko kuna ina ya?
Muna yara, gidan gidan kundila muka koyi mu muna yara wannan wannan shigowar mai sangon. To kundila mai kudin mai kudin Na ji.
kudin kano Mm-mm. Wai da aka tafi kwatarkwashi aka yi yaƙin nan, ku kuna ina.
mun riga mun shige su suna baya Mm-mm.
a ba- a bayan gaban su mun mun riga mun shige me yasa na kuka ne ne ke mun kusa da gari aka ce me aka yi da gari dajin Nesa ce.
Allah ne me yasa ce take kiran yayan awaki ta haɗe su a cikin rukuki haka ne to kinye muka shige kwanan mu uku Kina yin tari ne yau.
kwanan mu uku muna sama Bisa.
babu ci, babu sha, ba fitsari, ba najasa, babu sallah abin nan biyar duk babu.
Kuna bisa ne.
Inda muka ga rana, haka muke ganin dare. Inda muka ga rana, haka muke ganin dare. Muka iske giwa ke kashi fatak, haka nan da shi. Ta je can ta yi fatak. Muka ce, Wani "Ai, mutum ya mun fara shi shiga ta.
uku.
Giwa Wata da gama ta mutsike mu na tura bishiya ma ballantana mu kwalle.
Ubangiji ya rika mana asiri.
Aka kan gida ta.
Wallahi kwana uku babu ci babu sha babu sallah babu tsari ba na shiga
Sai ina, Inda muka ga dare haka muka nan rana sai ina kuka sauka ya?
ina kai ki sai safiyar hudu. A dawan ƴan tumaki a nan muka je muka iske sarki Wajen dan Musa.
haba ɗan rimi mun riga mun shige dajin yan tumaki ɗin sai muka iske su ɗan rimi sun taro sun taro suka ce ku sauka mu shiga birnin kano da yawa su ga mu kowa ita wa zai shige waɗansu ta dajin rubu suka gudu mu kwata-kwatar kwashi muka faɗo to kin Dan ga Gani.
To ta irin nan. Sai ɗan nemi raƙuma sun tafi su zubi ruwa. Ana ta neman su a daji, ana ta neman su a daji suna cin itace suna cin ɗan raƙuma suka samu. Ke maka sai da raƙumi ɗaya. Shi ne duda take sa kun sake wa sarki raƙumi.
Allah sarki kuka ci abinci.
Ce halal ne muka ce.
Bi walle halar. Ba Ba da ba Wa kwana ba.
zai bamu?
babu.
Rana uku babu ci babu shan ruwa ba komai ubangiji ko ya raya mu Allah. Ba-
Lalle.
Mai ra- mai yawa raina. Sai kuka saida.
muka sayar da shi aka soke shi ka yanka shi muka auna haɗe muka daka kula kowa ya tura ya goya a bayansa muna tafi a ƙasa muna tafi a ƙasa sawa ya mutu suna ɗingice wani ba- wani sawunsa bai kumbura ba sai ka je can ka zauna ka iske ɗan uwanka kana jiransa Mm-mm.
to da muka tashi sai muka je bakin rijiyar shanu ne
Wani gari ne?
gari ne na sarki gidan sarki ma in ya tafi Na ji ana ce ma wani haɓai sunansa wai kowa ne ne shanu ne.
Ni, Ashe ana ne- gari ne.
gari ne shanu ne Da an yi hanya.
ai da da da ku yangar gidan na yar mutan shanu ne aka ba Haka ma na ajin mu da ri'i Allah.
sannan duniya na zaune Ai nan ne wajen mu.
Mm, wajen hanyar unguwar mu ce diyar guda Eh.
Mm, kan hayan mu da dai ga gidansa To.
to kin ji Shanun.
Mm, To.
ta idan nan sai aka kwantar da raƙumi babu kaya babu shimfiɗin nan da ake mana na gare gani mun mu ji taushi hakan nan muka hau kan itace muka je kofar shagunan muka sauka muka shiga da muka shiga muna nan muka kwana ɗaya sai mutan gidan suka ce ku fita kar ku ja mana turawa su zo mana muka ce ba za mu fita ba gidan ubangijinmu ne mu ba amana aka ba ku ba ku zauna sai ya zo tukuna sannan ku fita Wato don suna ga in an gan ku ko mutan gidan sarki sai sai turawa su zo. Haka suke Yau zato.
ba ana tsoron bature ba ba a taɓa zama da shi ba.
Haka ne.
Don ake tsoron rawar jikinsu.
Haka.
Mm, To shi kenan sai ana nan sai sai muje nasarawa ina wamban Kano Eh.
madalla. Sai ya ji labari sai ya aiki inu ɗan lame ɗan silke Haka.
ya ce a je a taho da mu. Sannan gidan sarki a can gidan wambai haka. da matan aure da farakwarin da jakadun da 'ya'yan sarki da jikoki duk gidan ba mu saka tsinke ba su wurin sa da yara Allah.
muka shiga aka taho da mu muka sauko muka shiga ishe gidan sarki duk an ƙone shi An- Wannan gidan.
eh an ƙone sai toka da hayi ne ai hayi na kara da Eh, da eh, Mm, ba gini sosai mm, sai ɗaiɗai Sai tsoraye da tsoraye Mm, na iyayen mu dai haka ne Mm, to ai fashe kenan
sai kuka dawo gida Mm.
aka kawo ku Eh, ya.
turawa yanzu da nan suke sai suka ce da sarki kai kirawo Sai- talakawan ka su share gida wanda Mm.
sarkin suka ba da da wancan ya tafi
haba maje nasarawa oh to shi ne yake wamban kano da an kan maje eh nasarawa din eh sarki haka.
sarki a bashe to Mm.
sai shi ya zo ya zo gida aka Eh, ce ya sai share turawa suka ce mm, mm, za mu gojan gari mu je- Nasarawa.
mu je mai gida haka a inda ake ɗiban layayi ne inda ake ɗiban farin layayi suka ce za su yi gida a can suka fita suka bar wa sarki shi kuma yana nasa kafa kafan na mutanen ɓoye da ba a gani kada su yi ɓanna Mm. to sa irin nan ka share ka share kuma to aka ɗungumo muka tafi nan muka tafi
kun kuma da Mm. Ai, mun- mun ga duniya. Gudu ko ka kai ko ba ka kai ba, gaibe sai Allah, ƙasa ba ta ku ba. Mm. Haba. Mm. Allah shi ne sarki, daga Allah ba wani. Mm.
A Hajiya tafiya a lokaci nawa ne?
Mm.
A tafiya daga nan zuwa Sokoto sai lokacin komawa. Lokaci nawa ne? Ko mako daya ko wata daya?
ya wai daga nan wai zuwa sokoto lokaci nawa za ka isa Ina wani sani. Wanda ba a ƙasa zai tafi ba, ya an ce da kai zo.
Kwana uku ne ake a yi.
saka ka a Kwana sama uku ne ake yi mai da lullubin alkyabba kuma nan ku kwana.
rufe kai wani tegun da aka sauka in an sauka kun shiga tsoron sannan ka buɗe kanka Mm, ba da kai za a yi Amma kin sani lokacin sa?
wa
Lokacin tafiya da komawa.
tashi nan tare da ita aka je amma su suka dawo shi sarki ya tafi da turawa Mm, Aha.
eh ita sai ta dawo gida ya daina ta dawo gida muka dawo Eh, na da- fahimta.
da yan uwanta Amma bayan lokaci nawa?
da sun mutu daɗewa Da dawa ko mako daya ko wata daya?
ya kun kun yi daɗe a can da kuka tafi daga nan kun- kun yi shekara kafin ku dawo oh ba ku yi ba kun yi wajen watanni nawa wai
na ce da ke kiɗin mutu ke ne la ila ya yawa ke da kika tuno wannan amma dai ba ku shekara ba a a a ba ni ce ba Aha.
ba ku shekara ba Ba za ka zauna nan ko? Zauna.
ba ko ɗaya
mamanka
sarki ma da suka tafi da shi wai ko da wani gari ne garin nan na goro wani ko ina ne Mm. da wai nan za su ajiye shi sai sai mutanen garin suka ce kanawa sa zo sa sa ɓace mana gari to daga nan sai suka tashi sai suka zarce da sarki can Mm, me sunan garin lakwaja lakwaja suka haya da shi
Coni yaya, wanda kika dawo sai kika koma gida ku can ce ɗiyar kuda ko ko sai kika ina zo.
da lile ina mabuta da
Sai kika dawo dawo.
ina kullan su Eh.
ina gidan kullan su To ai na ga ku ubangijin ku ya tafi. Sai kuma kuka dawo dai gidan sarkin haƙilan. Haka ne. Kuka dawo kuma gurin wannan sarki tunda duk dai ƴan uwa ne.
Eh, Sai kuka dawo su kuka.
yan uwa ne duk duk yayan mu Duk ne ƴan- yawwa, shi ne Allah sarki. Sai kuma kuka koma kulle. Aka kulle ku. Da sai- da ƴan uwanki da kuka dawo.
Amma sai sai an sake gini.
Eh, gini aka saki.
Aha, Aka gini, aka gini sosai.
Amma kafin da an kone gida, Ah, ah, an shirya haka ko akwai bambanci. Um, kan debe, an, ah, an juya kan debe, kan, kan Wai, debe ya dama kan daɓe nan ne kan daɓe.
ko wani Wannan kan debe daban.
wajen ne.
a nan sauran daba ne inda kudin da take Eh, tun da.
Daba muke kasar Kano, Eh, shi na ya ji.
fara sarauta.
Amma kan daɓe waye ta da farko farko.
Su mai sango ne suka tsaye sun abin nan. yan Tun- uwansa.
Tun da haka ake cewa da hakan daɓe.
Yau kuma ba ba gurin da ɗaya bane da kan da ɗaya dai kokara kwarai suke faɗa.
Haka ne.
Mm. Rumfar ƙasa kuma sarki shehu ne ya gina wannan.
Eh, amma kuma aka ana ce mata dama rumfar ƙasa ko da sai da aka gina yake.
Mai so ƙofar tsoron baki ya rufe ƙofar tsoron baki tana kallon Wai ita ta gani da su garko da su sakwato da su saboda nan ba ba ma aka fara Dama tana nan. Eh, tun- tun sarkin musulmi ba a shi sun ya ake cewa sakkwato garko fa sakkwato ta zauna garko.
a garko kurakurai ne manya manyan kurakurai Kila daga wata daga garko suke da gudu da su unguwar bare bare.
kin ga garko kin ga nasarawa madalla kin ga dutse Eh,
madalla kin ga wajen bingal eh.
yar mai dubin ƙaho Hmm, inda yar mai tilar take yanzu Yanzu sararin garke ashe ake cewa yanzu wai kuma.
Mm.
Ba mu san sunan su.
sannan sakkwato To, sannan wajen ka iya.
inda fulani take wa ɗauko ka iya tukuna Inda Fulani gogo na ko?
eh Can, eh, nan wajen nan wajen uwar gidan matan aure ne ko to ya ba sunan unguwar da.
ta irin nan mm, inda aka yi asibitin nan Eh, nan ne wajen uwar gidan mukulla uwar galadima kadiri to ɗin.
sannan mm, mm, ka iya tana can gaba Mm.
ta rushe ta zama dajin allah ma ba Mu ba haka kowa gurin.
ba.
da ɗakunan da katangun da menene duk babu wajen uwar gidan matan auren suka ɗauko ka iya suka liƙa mata It's not that all these Ugo are not the real ones.
Mm, They just named them now.
mm.
But they are not the real, the actual one that she knew.
Okay, okay.
They are, it's, it's not the same. It sannan was ka not the same. as sannan ka the- cako Ki ba ta ita ma ta sisinta. Je ki a ba ki ƙanƙara.
ba ya ki ce min harshen nan ba ko da ba ta magana wannan ba ta magana A ita ce.
Allah mai Me ba?
same ta Wadda take kai miki abinci?
a'a haɗa ta ki ta kanki Ayyo.
wannan gwaggwan Ita ce ai fushi take ƴan uwan sun tafi Zaria.
au take fishi Eh su sarki.
Allah sarki Su maman. Su to ta maman.
ta fishin
To a je wajen ya in Zana ba kan Najeriya.
Na.
Kan cinya Yadida. Za ki zana kan cinya Yadida.
Tana jin Wa kunya take wani wuri saboda ta zama suna da iri juna ɗaya da da gwaggo.
dan me
Eh, hajiya.
To?
Don mene?
to hausa ta tashi
To Hajiya, ah, ina da tambaya. Oh, na manta kama. Ah, ina so in sani ko tunda akwai ah, lo- ah, wurin mm, ko ka san magana
Mm. A'a, maraba. A, um,
uwa goyo sannan uwa goyo sannan da biyu
Hajiya akwai rijiyoyi daban-daban a cikin gida tunda
Wa akwai rijiya?
eh, can Sannu da zuwa. Ya fuskar da mara.
Nasarawa gabas gabas sheka sheka aha Mm.
Shekar alame daya biyu ko da yawa ɗaya.
har da dilimi da Durmi.
fito aha ga ruwa ga jikin bango aha suka fito aha ana nan da sani yanzu ba a ɗiba ruwa a cikin da Eh, abin da ruwa a ciki.
ya ai da can kwami daga wudin aka ce yewo yado ya shigo cikin jijiya Waye?
kwami aka ce daga wudin abin fito ta ƙarƙashin- komi wanda ake fito da shi ta ƙarƙashin ƙasa ya taho ya shigo cikin jijiya ga abin da muke karo su suka ce sa'ilin nan suka yi kayan su suka zo suka gaida sarki Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka mun zo ikon mata mu sai wa ce ce mata ka aka ce tana nan rijiya fito jirgin wa haka nan ta ce a korin kula aka aka yi koriya sannan aka ce a shigo da sarkin fito madalla sannan suka tafi suna ban baɗanci aka ce suna ban baɗanci suna eh suka je suka yi sallama madalla wai sai su ɗau- suka ɗauki kayan bigon sai suka kwarara a rijiya kwarara su kuma ba su nemi wata iriya ba da sun kurkura haka sai suka yi zululu sai suka faɗa ciki A'a. Wa?
sai ruwa ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka zuwa can sai aka ga ba komai jirgi Jirgi.
jirgin ruwa Aha.
wudil Aha. Madalla.
mai ruwan ta taho ta taho gidan nan a Aha.
cikin rijiya Aha.
suka zo suka Kin gane binta Eh, na gane.
abin ƙasa Eh, daga can waje aha.
ya taho sai cikin gidan da ya shiga rijiya.
Aha.
Shi ne ɗan jigo suka zo suka yi dukan sa. Shi ne ya koma
Eh, amma, um, amma mun taba ji um, in in wani uh, in akwai barawo ko wani mutum kamar haka za a zub da shi cikin rijiya.
waya da waya akwai barawon da aka zura shi cikin rijiya.
A'a, a'a, ba haka ba ne.
Ban ji ba Aha, to amma in akwai barawo.
ba zamanin mu haka ba amma sarakunan da yawa Aha, amma in akwai barawo, sarki zai kashe shi.
Wani barawo ya saka sarki ne masa kisa ko kuma me yake masa.
in ya laifin kisa sai a kashe shi in ya kar mutum Aha, aha.
shi ma sai a kashe shi Eh, yaya zai kashe shi.
in ba in ba yi ba kuwa a yi masa oda a ɗaure in lokaci ya yi a sake shi Aha, amma wanda ya kare shi ma kashe shi ake yi aha. Yaya zai kashe shi. Yaya.
Ko yaya za a kashe shi. To sai an ji mu. To sai an ji Jamilu ku da gidan.
Ko zai, zai, zai yanke shi ko yaya zai kashe shi. Yaya za a kashe shi.
Wani za a yanka shi?
Sai da a ɗaure shi.
Aha, sai kai ya bindiga aha, aha. ka.
Takobi za a sa a Ah, na fahimta. Kamar aka yi a lokacin turawa tun da ko? Aha. Amma wa zai kashe shi akwai, akwai wani mutum wanda zai yi.
masu kisan na nan hauni hauna ake gaya masa Aha.
sai mutum ya laifin kisa inda ka kare kai ma a kashe ka
Kin, kin taba ji a alu mai sango zai yi haka? Ya yi haka?
Kin taɓa jin wai alu mai sango ya yi haka?
a zamanin sa wani- wanda ya kashe a shi ma sai ya sa a kashe shi Aha. Ya yi haka ko?
in bai kashe ba in lokacin ɗaure ne sai a yi masa odar ɗaure in lokaci ya na saki sai a sake shi Aha.
Mm, amma in ya kare shi ma sai a kashe shi Menene?
Na fahimta.
A'a, fulani ne zan tafi gida Eh, to- Gwagwa tana magana.
Oh, ina so in tambaye ki ko akwai wurin um, bayi a waje, the slave market or prisoners, where the prisoners.
Oh, I asked the emir.
Aha.
He said the prison was not was not in the, in the where where the walls are in the actual palace. But all these places belong to the what they call maraba. You know, they are all slaves that married.
Aha, They made their houses outside. So after uh, when the prison when they wanted to make prison, they bought the place and they made it, but it wasn't inside. Na tambaye shi sarki.
but but the market.
fulani Wai, hmm?
mu hote mu wata to ya sai kina wuro to.
sai jan sai jan Yamma, yamma.
Adela, wai ita tambayar ta ɗaya wai- wai akwai wai kasuwar bayi a nan a nan garin ko wani guri inda ake yanzu da da ta da can can cikin kasuwa kasuwar sannan ana kurmi yaƙi yawo kasuwar kurmi ko eh kasuwar kurmi arewa can can
jakaran nan in shige wajen jakara ma
Tana kan tudu wani tudu yana shige wajen jakara wani tudu ko iya an gwada maki ba bayi ga su nan wai ita za ta ce wai akwai a nan gidan gidan gidan nan a gidan nan a babu And I asked her about whether there were executions, Yeah.
whether Alumbe Sango killed anyone, if like Barao.
wai wai kamar an yi shari'a ko an yi fada wani ya kashe wani wai ana ake kashewa sai dai a ba A turawa kasuwa can, a kasuwa ake Ah.
zuwa komi a kasuwa kasuwa, eh na gaya yan maka.
awaki.
You know, because it's religion has come Uh-huh.
when all these emirs became emirs, all the Amma Fulani.
tun tun tun.
Ah, but that's something happened. That's they are not interested. Amma sun san tun daga An ka dawo kashe- Aha.
the Fulani Aha.
emirs.
Aha.
Shine.
Yeah.
In ka kashe wani sai a kai ka kasuwa in shari'a ta yi.
Mhm.
An, an duba an ce wannan ya kashe wani sai a kai ka kasuwa a tsire ko a gan- a a sare ka. Koya?
Mm, Hauni ne, ai, ta yi Hauni.
kai magana yake da takobi. Wannan ina haka, ina haka mai tsarin, ina can sai ya tsaye haka. Kana tsammanin wannan zai sare ka to mai tsarin naka na baya.
Wai.
ya haka kan kan sai ka ji can can gudu kun kan nan ya kawo haƙori sai ku tafi tare gudu ake ji a kashe Wai.
uwar in ba ka yi abin kisa ba ba a kashe ka Ba shakka.
in shari'a ce dai in ka yi ba daidai ba
Ba in ka sai a yi kashe.
maka oda kana kurkuku a ɗaure sai lokaci ya yi abin da ka ɗebar maka ɗin ya yi sannan sai a kwance ka amma kan na kisa ne shi ma sai an tsare ka kai kwanaki an bi an bi diddigi tukuna
Eh sai sai an an kisa ne buga.
kuma sai a- sai a fito da ka a ce yau hau ne za ki kasuwa zai kashe tsarawa Sai a Mm. na gaba yana walƙiya da takobi kana tsammanin sai zai sare ka mai saran na bayan ka Shikenan.
ainihin ainihin ba ba wanda abin da ake do- gidan sarki ne duk ab- laifi dai sai a fita waje.
Mm, can kasuwa can kasuwa gaba to kini nan ake kashe mutane to kini Adala kuma kuma kofa ta Barewa.
arewa ah, na gaba ne.
Wai wai da wai da aka ce kofa arewa nan sarki ke fita. Sai da turawa suka zo aka mai da kofar kudu wai ita ce ta.
a ta- dama da kofa kofa Eh a a ce.
kofa akwai.
nan ɗaya nan ɗaya wannan ta kudu gata Eh, amma lokacin ke da kika shina fada ce kudu nan ake fadanci kamar yanzu ya a na san kofar ku da ake bayan ke ke da.
to nan kuma har ila yau Eh, an- sai wanda yake bukata ya zo gurin sarki to ake fita kofar arewa gun nan ne da nan da ya wuce ga gurin fadanci ga hanya Akwai wani sarki ga aka ce- shamakin dawakai dan sararin nan Haka ne? Haka ne a lokacin da kika shina du a kudu ake zai mini tun da turawa ai su aka ce su suka maido fada nan saboda kofar nasara an sun zo daga can suke sai a fita da sarki ya fita amma wai da a arewa ake tun lokacin su kakan su gwaggwama ɗaki a a a a baba na meshe sanda zuwa wa ka aiko da kun jakadiya wace uwan ko eh To kullum ni dai wallahi tun da na fito wallahi ban ji ba.
wallahi tun da na fito To Hajiya na gode mun mun ji tarihi mai kyau.
na gode Ah, Mun sabulu gode kwarai. Ah, Madala ni ma na gode ba faifai.
da jinkiri Ami ami Mm, na ba da jinkiri ami ami na Ya gode.
ki sai fura to, ki sai fura. Sau.